ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamalan da rahama a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babin isti'aza wa taflu fi salati li daf'il waswasati yin a'uzu billahi a cikin sallah domin tun kuɗe wasu wasu yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye za mu tashi an ruku'u ruku'u da abubuwan da ake faɗa a cikinta da kuma siffarta malai ce sun makana sallallahu alaihi wasallam إذا فرغ من القراءة سكت سكتة annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan ya gama karatu a cikin sallah sakata saktatan yakan dan yi shuru shuru dan kaɗan wannan saktatan ɗin ishara ce da yake nuna cewa shirin dan kaɗan yake yi abin nufi idan ya gama karanta fatiha ya karanta sura to me ya rage sai tafiya ruku'u to kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tafi ruku'u yan kaɗan shiru kaɗan to a ƙasa sai malam sa lamba sai ce wa hadhihi saka wa hadhihi sakata tuqaddara ibn al-qayyim wa ghayruhu bi qadari ma yataraddu ilayhi nafsuhu shi wannan shirin babban malami ibn al-qayyim al-jawzi jawziya da waninsa daga cikin malamai sun kaddara gwargwadonsa shine kamar yadda mutum zai mai da numfashinsa shine idan ka gama karatu misali walam yakullahu kufuwan ahad Allahu akbar ina fata an fahimta yawa ba walam yakullahu kufuwan ahad Allahu akbar kun ga babu wani fasil tsakani ko to baka annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam idan yace walam yakullahu kufuwan ahad sai tsaya gwargwadon yadda zai mai da numfashi sai kuma ya ruku ba wani dogon tsayuwa bane yadda za a gane cewa ma ka tsaya Allah ya sa an fahimta malai ce sun marafa a yadaihi alal wujuhil mutaqaddimati fi takbirat iftitah sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga hannayensa a bisa ɗaya daga cikin fuskokin da suka gabata a kabbar buɗe sallah ma'ana ko dai mutum ya ce Allahu akbar tare da ɗaga hannu ko kuma Allahu akbar bayan ɗaga hannu ko Allahu akbar kafin ɗaga hannu shi ne abin da yake nufi da fuskokin da suka gabata kowane ɗaya daga ciki an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa kabbara sannan kuma sai kabbara wa raka'a kuma yayi ruku'u wa amara bihi mal musi'a salatihi fa qala lahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci mai munan sallarsa da aikata waɗannan abubuwan ma'ana yin kabbara da kuma tafiya zuwa ruku'u annabi ya ce masa innaha la tatimmu salatu ahadikum yadda abin yake shine sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika ba za ta zamto cikakkiya ba hatta yasbigha alwudu'a har sai ya rina alwalarsa abinda ake nufi da rina alwala shine kayi ta ala akmali sifa a bisa mafi cikar siffa shine abinda ake nufi da rina alwala abu na farko dai ka yi ta yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar sannan kuma ka wanke gabanka uku uku idan ka wanke gabanka uku uku to ka yi ta a bisa cikakke siffa kamar yadda ya muka sani yan uwa ya halatta mutum ya wanke gabansa sau biyu biyu ko sau ɗaya ɗaya yadda dai mutum ya ga ya abin nan shi to wankewa sau uku uku shine abin da ya fi cika idan mutum ya haka ya yi alola a bisa cikakke siffa ya rana alolarsa kenan kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya alwalar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati zuwa ƙarshe thumma yakabbiru Allah sannan ya girmama Allah madaukakin sarki ya ce Allahu akbar kenan wa yahmaduhu ya kuma gode masa wa yumajjiduhu ya kuma kambama shi wa yaqra'u ma tayassara min alqur'ani mimma 'allamahu Allah wa adhina lahu fihi sannan sai ya karanta abin da ya sawwaka daga gare shi na daga alkur'ani abin da ka haddace shi zaka karanta gwargwaron abin da ka iya shi zaka karanta da kuma Allah madaukakin sarki masa izini ya karanta a cikin wannan raka'a ta thumma yakabbiru sannan sai ya kabbara wa yarka'u ya kuma yi ruku'u wa yadau yadayhi ala rukbatayhi to abu na farko kenan bayan yayi ruku'un zai ɗauki hannayensa tafin hannayensa sai ɗora su akan ina akan guyoyinsa guyoyinsa na ƙafa hatta tatma inna mafasulahu hatta tatma inna mafasulahu wa tastarhi har sai dukkanin gabansa sun nutsu kuma sun saki kowanne kowace gaba ta samu nutsuwa inda take malaici alhaditha karanta hadisin zuwa ƙarshe sifatun ruku'i siffa yadda ake ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ya kasance ya ba'u kaffaihi ala rukbataihi yana dora tafakan hannayensa akan gwiwoyinsa wa kana ya amuruhum bidhalika ya kasance na umartar su da da aikata haka su saban sa kenan wa amara bihi aidan almusi'a salatihi kama marra anifan hakanan ya umarci wancan mutumi da yake muna na sallarsa da ya aikata hakan shi ma kamar yadda hakan ya gabata ɗazu to ya yake sa hannayen nasa sai ma ce wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kasance yana tabbatar da hannayensa akan guyoyinsa ka annahu qabibun alaihima idan ka gani sai ka ce damke su yake an fahimta za mu kwatanta insha Allah ta'ala idan ka gani sai ka ce damke guyoyin nasa yadda yake ɗora hannayen nasa wa kana yufarriju baina asabi'ahu abu nabi kuma ya kasance yana warwara tsakankanin in yatsunsa haka yake musu sannan sai dora su akan gwiwoyin nasa wa amara bihi almusi'a salati haka ne shi ma ya umarci mai munan sallarsa fa qala yace idza raka'ta idan kai ruku'u fa dha rahatayka ala rukbatayka ka dora tafukan hannayenka akan gwiwoyinka thumma farrij baina asabi'aka baina asabi'ika sannan ka warware tsakankanin in yatsinka thumma mkuf hatta ya akhudha kullu ubin ma akhadahu sannan sai ka dan jira shine mkuf ka dan saurara ba da kai zaka dago ba idan kai ruku'un sai ka dan dago sai ka dan saurara har sai kowace gaba ta koma inda take da ka ka abin nan ka tashi tsaye to tafiyar da kai to ka ba kowace gaba dama ta koma inda take ta zauna wa kana yujafi wa yunajji mirfaqaihi an janbihi ya kasance yana janye yana matsar da tafukan hannu abin nan abin nan dinsa tsintsiyar hannunsa daga jikinsa nan wajen daga nan zuwa nan baya haɗe shi da jikinsa haka insha Allah ta'ala dai zamu kwatanta idan mun zo wa kana idza raka'a ya kasance idan ya yi ruku'u basata zaharahu wa sawwahu yana shimfiɗa bayansa kuma sai ya daidaita shi baya yin ƙasa baya yin sama ina fata an fahimta daidai yace hatta law subba alaihi alma hadda idan a ce za a kwara ruwa a bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya yi ruku'u lastaqarra da wannan ruwan ya tabbata ya zo na bai zube ba kaga idan da yayi gaba ruwan zai zube ina gabansa kenan idan ya yi ƙasa inda kuma ɗagowa yi ruwan zai yi mai kenan zai zubu baya to amma ya yi daidaita bayansa sallallahu alaihi wasallam shi sa marwacin hadisi yake ba mu labari cewa idan da za ka samu ruwa ka zuba a garin bayansa to da ruwan ya tabbata ba zai zube ba wa qala lil musii salatihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wanda yake muna na sallar sai ya ce masa fa idza raka'ata idan kai ruku'u faj'al rahataika ala rukbataika ka sanya tafakan hannayenka akan guyoyinka wamdud zaharaka sannan ka miƙar daga dan bayanka shine almad miƙar daga dan bayanka wa makin li ruku'ika ka tabbata a cikin ruku'inka wa kana la yasubba ra'sahu wa la yaqna ya kasance baya daga kansa sama ba kuma yayin can kasa da shi ba yayin can sama da shi ba kuma yayin kasa kasa da shi sosai ya yake yi walakin baina zalika sai dai da yake shine tsakanin wancan da wannan to ina gani bari mu kwatanta yadda al'amarin yake dan zanye tebur nan wannan tebur zaka zanye a nan zaka dawo da shi saboda mutane su gani yawa da kwayar da al'amari yake shine idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsaye muƙaddara cewa ya gama karatun fatiha da sura qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai aka ce yakan dan yi shuru gwargwadon yadda zai mai da numfashinsa sannan sai ya kabbara ɗaya daga cikin fuskokin da muka kamanta misali sai ya ce allahu akbar mun yi ta tare da me daga hannu kenan ko yawa idan ya ce Allahu akbar din sannan kuma sai ya tafi ina ruku'u to idan ya tashi tafiya hannayensa haka yake musu yakan wawara su haka ina fata an fahimta sannan sai ya sa su akan gwiwonsa haka ba nan ake rikewa ba ƴan uwa gwiwa ake sa hannaye yawa kamar yadda da yawa daga cikin ƴan uwa za wasu suna yi ko su rike nan wani kuma sai rike nan kaga idan ka rike nan ɗinka bayan ka zai yi me zai daga da yawa idan kuma ka riƙe na ɗinka bayan ka zai me zai ƙasa da yawa shi sa gwiwa ake sawa sannan idan ka ɗora hannayen naka a gwiwa ba haka za ka yi ba wara su za ka yi haka sosai sannan sai ka ɗora su shi sa sai gaji an ce idan ya ɗora su kamar me kamar ya damƙe gwiwoyin nasa ko a haka sai ka ɗauka me ne damƙe su ne kaga ba damƙe su ne kawai ɗorawa ne ina fata an fahimta sannan kuma hannayen ka kada ka musu haka an fahimta kun ga hannayen nan wajen suna ina suna jikina ba haka za ka yi musu haka za ka yi ka buɗa su ina fata an fahimta gwargwadon yadda ba za ka cutar da mutumin da yake damanka ba ko hagunka amma dai kada su taba jikinka haka ka wara su sannan kuma sai ka shimfiɗa bayanka haka ina fata an fahimta idan ka shimfiɗa bayanka sai kasance ganinka ya tafi zuwa inda kake ɗora goshinka Allah ya sa an fahimta yawa yayin da kuma kafafuwanka suna fuskanta alƙibla idan mutum ya haka insha Allah ta'ala ya yi ruku irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine a takaice yadda al'amarin yake a aikace mala yace wujubu tuma'ninatu fi ruku'i bayan kayan ruku'u kuma akwai abin da yake akwai abin da yake kusan yafi ruku'un muhimmanci shine me wajabcin nutsuwa a cikin ruku'u idan kai ruku'un baka nutsu a cikin sa ba to ruku'un bai ba kamar da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce wa kana yatma'innu fi ruku'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana samun rutsuwa yana samun nutsuwa cikakke a cikin ruku'in sa wa amara bihi almusi'a salatihi ya umarci mai munna sallarsa da ya samu nutsuwa cikakkiya a cikin ruku'in sa shi ma kama salafa awwal al-fasl as-sabiq kamar yadda ya gabata a farkon babin da ya gabata ko fasalin da ya gabata wa kana yaqulu ya kasance yana cewa atimur ruku'a was sujuda ya kuma sallata ku cika ruku'un ku kamar yadda kuma ake umarta ku da ku cika sujjadar ku sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa annabi ya rantsuwa ya ce inni la'arakun min ba'adi zahari idan ma raka'atu wa idan ma sajadtu ce wallahi ina kallon ku ta bayana idan kuka yi ruku ko kuka sujada abin nufi mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana sallah ya kalla alƙibla mamu suna bayansa duk abin da suke a lokacin da ake sallah yana kallon su an fahimta to shine za ku ga sai malai sa lamba lamba ta takwas sai ce ai wara'a kama fi hadithin akhar sai ce qultu sai na ce wa hadhar ru'ya wannan ganin da annabi ya ce na yi musu ala haqiqatiha gani ne na hakika na zahiri kamar yadda kake ganin abin da yake gabanka don wasu malamai sun ji tawili ai ba gani ake nufi na zahiri ba wani abin ake nufi na daban idraki ne malamai da sun ta wasu maganganun daban wanda yake nuna cewa ba wai gani annabi yake da idansa na hakika ba wasu ce ido ne a kiyasa wasu ce kaza duk ba haka bane Allah madaukakin sarki shi sai da yake nuna masa a mutanen da suke bayansa amma dai abin da yake hakika shine annabi yana ganin mutanen da suke bayansa idan yana sallah shine abin da malaki nufi da gani ne na hakika sai ce wahiyar min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam hakan yana daga cikin mu'jizozinsa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wahiya khassatun bi halati salah sai mal albani ce amma wannan ganin keɓantaccen al'amari ne a lokacin da annabi yake sallah an fahimci wannan ma'ana annabi yana iya ganin wanda yake bayan sa ne idan yana me idan yana sallah idan ba a cikin sallah bane fa ba a samu ba shine sai ce wala dalila alal umumi babu dalilin da zai sa wani zai game ce ai da cikin sallah da ba cikin sallah ba duk adabi yana ganin wanda yake bayan sa babu abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa shine ina ganin wanda yake bayana lokacin da muke sallah tare da ku idan kuka yi ruku'u ko kuka yi sujada amma idan ba sallah kuke ba fa babu ina fata an fahimta to mallam albani yana ganin a bar aka dan wasu malaman sun ce gaba daya ko a cikin sallah annabi yake ko ba a cikin sallah annabi yake ba Allah ya bashi damar da zai ga wanda yake bayansa to amma da wasu malaman suka ce idan nassi ya zo ya kayyade wani abu to sai a bashi a kayyade idan ya zo ya bude kuma sai a buɗa to tun da nan a kayyade ya zo iya cikin sallah ne sai a bashi cikin sallah din idan mun samu wannan nassin da yake bayani gaba ɗaya ne kuma sai mu bashi a gaba ɗaya to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga musu cewa su kyautata ruku'unsu da sujada su dan yana ganin su ta bayansa wara'a rajulan la yatimmu la yatimmu ruku'ahu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wani mutum yana sallah amma baya cika ruku'unsa wa yanqiru fi sujudihi wa huwa yusalli yana yin tsatsage shine a yanqiru irin kamar a ce da ya sa goshin sai ya dau kamar yadda ka san zakara ko tattabara tana mi tsatsagen dawa ko gero idan an zuba mata kaga da ta sa bakin take mi daukewa to shi ma haka yake irin da sallan da wasu bayan Allah suke Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba daya za ga da mutum ya sa goshin sai ga kamar ya dora akan garwashi sai ya dauke za ku ji irin wannan sujjadar menene hukuncinta a cikin shari'ar musulunci faqala da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gan sai yace law mata hadha law mata hadha ala halihi hadhihi da wannan mutumin zai mutu a wannan halin nasa da yake ciki mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ya mutu ba akan addinin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba karamar razanarwa bane duk wani tawili da zai a ce ai abin da ake nufi bai kyauta ba abin da ake nufi za a kona shi da sauransu ko ma dai menene annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zaka mutu ba akan addinin sa ba saboda Allah wannan bai isa razanarwa ba ya isa kwarai da gaske to me ja masa wannan shine rashin cika ruku'un sa da rashin cika sujjadar sa shine abin da na gaya muku nace ba ruku'un ba yin ta anitse da kuma cika ta rashin yin ta anitse da rashin cika ta hadarin sa yafi rashin yin ruku'un saboda gaba ɗaya rukun ba babu ita gaba ɗaya kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatar saboda haka idan mutum yana sallah sai ya san cewa wani abu ne na musamman yake yi duk wani abin da yake cikin zuciyarsa ko abin da yake so a aiwatar sai ya aje shi a gefe idan ya gama sallah sai ya dawo kansa yanzu wani abu ne na musamman wanda saboda shi Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne bauta yanzu kansa ya dawo duk abin da yake na duniya kasuwancinsa menene sai aje shi a gefe kai sallah ka a nitse gwargwadon yadda za ka yi a gwargwadon yadda za ka yi da limami ko za ka yi kai kadai idan ka gama sai ka je kai abubuwanka na duniya Allah subhanahu wataala ya samu dace yanqiru salatahu kama yanqiru al-ghurabu dama yana yin tsatsage a cikin sallarsa shi wannan mutumi kamar yadda hankaka yake tsatsaga jini haka mithlu alladhi la yatimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudihi wani hadisi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace misalin mutumin da baya cika ruku'insa yake kuma yin tsatsage a cikin sujjadarsa da ya ɗora goshinsa ya ɗago misalinsa shi ne mithlul ja'i'i misalin mutumin da yake jin yunwa ne yunwa ta ci mutum iya ci allazi ya'kulu tamrata wa tamrataini sai ya samu dabino guda ɗaya ko guda biyu sai ya ci la yughniyani anhu shay'an wannan dabino guda biyu ko ɗaya da ya ci ba za su wadatar da shi komai ba game da yunwa da yake ji me wannan yake nufi mutum ne yana jin yunwa kwarai da gaske sai ya samu dabino guda ɗaya ko biyu sai ya ci kaga shi dai ba ka ce masa bai ci komai ba haka ne amma ya ƙoshi ba za ka ce masa bai sallah ba amma sallarsa ta yi ba ta yi ba Allah ya samu fahimta shine abin da yake shine abin da ake nufi wa qala abu hurairah radiyallahu anhu babban sahabi abu hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace nahani khalili sallallahu alaihi wa sallam an anqura fi salati naqara dik badadi na inji abu hurairah badadi shine a kalmar da balarabe yake amfani da ita wajen nuna soyayya ta ƙarshe in aka ce alkhalilu to babu wata soyayya da take sama da alkhalilu sai dai ka yi ƙasa ina fata an fahimta shi sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da a ce a cikin mutane zan riƙe wani mutum a matsayin kalili na da sayyidina Abubakar zan riƙe a matsayin kalili yace to amma sai dai yan uwantaka ta musulunci saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya riƙe shi a matsayin kalili saboda haka hullarsa tana wajen Allah madaukakin sarki ba zai ba wani daga cikin mutane ba shi sa za ku gama a cikin mutane gaba ɗaya kaf annabawa da manzanni Allah maɗaukakin sarki mutum biyu kaɗai ya ba wannan matsayin annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kaza Allah ibrahima khalilan annabi kuma ya ce inna Allah ta kaza ne khalilan kamar ta kaza ibrahima khalilan abu da yake cewa badaɗina ya bani labari ya hana ni an an da na yi tsatsage fi salati a cikin sallata na dik kamar yadda zakara yake tsatsage idan yana cin abinci wa an altafita iltifata thalab sannan ya hana ni da yi waiwaye irin waiwayen dila mutum yana sallah ya rinka waiwayawa ai mun yi bayani a waiwaye a darsan baya ko yawwa wanda annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum yana sallah Allah madaukakin sarki yana fuskantar bawa har sai mutum idan ya waiwaye sai Allah madaukakin sarki ya rubuta shi Allah yana sanya fuskarsa a fuskar bawa kamar yadda hadisin ya tabbata har sai mutum idan ya waiwaya sai Allah shi ma ya rabu da kai shikenan Allah ke yi wa an aqi ka iqa'il qird sannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi tsuguno irin tsugunan bari wanne ne tsugunan bari al iqa shine tsuguno amma irin na bari shi wannan al iqa din kala biyu ne akwai wanda ya halatta a yi shi a cikin sallah za mu zo bayaninsa a can gaba insha Allah ta'ala amma dai wannan shine wanda aka hana din wannan iri ne shine mutum ya zauna a kan mazaunansa guda biyu sannan sai ya lankwaso kafafuwansa ta baya kuma ya shigo da su ya biyo da su waje dan kamanta mana dan magani yawwa irin wannan zaman da mala sanya shine idan an gani shine to annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana shi a cikin sallah wa kana yaqulu akwai irin zaman da galibi ake so zaman raƙumi za ga mutum ya zauna akan daga-dagansa ko mutum ya kafe kafafuwansa sai zauna akan daga-dagansa shi irin wannan ya halatta ba irinsa ake nufi ba wa kana yaqulu ya kasance na cewa aswa annasi sariqal sariqata alladhi yasriqu min salatihi wanda yafi kowa munin sata shine wanda yake sata daga sallarsa an fahimta wanda yafi kowa sata sa tafi muni shine mutumin da yake sata daga sallarsa ba cewa aka wanda yake sata a cikin sallarsa ba a fahimta ba wanda yake sata a cikin sallah ba wanda yake sata daga sallarsa ya za mutum ya sata daga sallarsa kai da kanka kake sace ladan sallarka kana zubarwa ya kamata sallarka ka samu lada ɗari sai ka rinka iba da kanka kana zubarwa kana sace ladan ka kana zubarwa ta dalilin me za mu ji qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah wa kaifa yasriqu min salati ta za mutum ya sata daga sallar da yake yi qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yatimmu ruku'aha wa sujudaha baya cika ruku'inta baya cika sujjadarta kun ga yadda ake sata a cikin sallah kenan daga sallah mutum yana sallah bayan ruku'i yadda ya kamata kamar yadda bayan sujada yadda ya kamata ladan da ya kamata ya samu cikakke karshe ma idan bai wasa ba sai tashi babu komai di ya sata ladan sallar tasa ya zubar wa kana yusalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sallah falamiha bi mu'akhir a'ainihi ila rajulin la yuqimu silbahu sai ya ɗan kalli wani mutum da wutsiyar idansa mutumin da baya tsaye daga dan bayan safin ruku'i a cikin ruku'insa wasu ju da kuma sujadarsa falamman sarafa lokacin da aga masalla qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmi innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi yadda al'amarin yake babu sallah haka annabi ce la salata ya kore sallah gaba daya babu sallah ga dukkan wanda baya tsaye daga dan bayansa a cikin ruku'insa da kuma cikin sujjadarsa faƙala fi hadithin akhar ya faɗa a cikin wani hadisi na daban ya ce la ta jizu salatun rajuli sallan mutum ba ta isar masa hatta ya ƙima zaharahu fin ruku'i har sai ya tsayar da gadon bayansa a cikin ruku'insa wasu sujudi da kuma sujjadarsa a to ƴan uwa wannan babin abin da yake karantar da mu shine abubuwa guda biyu yadda ake ruku'i da kuma yadda ruku'in naka ya kamata ya kasance sannan kuma da samun cikakkiyar nutsuwa a cikin ruku'in dukkan waɗannan abubuwan da na ambata guda biyu wajibi ne a cikin ruku'in abu na farko yadda ake ruku'in na farko wajibi ne ka ɗora hannayenka akan gwiwoyinka ka kuma buɗe tafi abin nan ka buɗe an yatsun hannayenka sannan kuma ya kasance hannayenka nan sangalalin hannunka bai haɗu da gangar jikinka ba abu na farko kenan abu na biyu kuma ya kasance ka miƙar da gadon bayanka ya kasance kanka bai ƙasa ba kamar yadda kuma bai sama ba sannan kuma ya kasance ganinka yana ya koma inda kake ɗora goshinka sannan abu na biyu kuma ka samu cikakken nutsuwa ba da ka tafi za ka ɗago ba kamar yadda na sha buga mana misali galibi har yanzu irin wannan sallah haka wasu daga cikin mutane suna yin ta cikin minti ɗaya sai ga mutum ya sallah mai raka'a hudu ya gama cikin minti ɗaya kwarai da gaske ana ba ku labari wancan karan ni naga naga sallan ma da aka yi ta cikin sakon 20 da bai kai sakon 30 ba Allah raka'a hudu ce kuma raka'a hudu cikin sakon talatin aka yi ta wasu wanda sallar ta sha wahala cikin gasuwa da ba don shi wanda yake sallama ɗauko shi aka yi awai aka tuttura ni ma anan na gani yana gama kuma ya ɗauko carbi ci gaba da ja Allah ya samu dace na'am ina gani sai madakata ana ina gani sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum salam rahmatullah sallallahu alaihi wasallam wajen tsayawa ba daidai bane ba daidai bane shi sai a lokacin da kama kun ga kama fara karatun da sai da muka tsaya muka faɗi da ake hada sau ko sai da muka tsaya muka faɗa darasi muke guda na'am na'am sai su sai su ba daidai bane gaskiya na fahimta na fahimta sai wajen kuma ya kasance akwai waje da wani zai iya zama na fahimta alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am na gani na gani yan uwa ina gani a wannan gaskiya abu ne da ya kamata mai wa junanmu nasiya daman kamar yadda na sha gaya mana shine shi lamarin ibada sai dai mu ji hankalin junanmu kuma gaya mutum yadda ake idan ka faɗa shi kenan ka fita mutum ya aiki da shi bai aiki da shi ba wannan kansa kun ga lokacin da mu fara karatu sai da muka faɗi da ake haɗa sau a nan wajen kamar mu shiga cikin littafin sai da muka yi darasi guda akan haɗa sau muka faɗi da abu maganganun malamai da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akai saboda haka mutum ya zo ya buɗe kafa sai cinye wajen mutum bai ji tsoron Allah ba daidai bane ka tsaya gwargwado yadda ba za ka takura kanka ba kuma ba ka takura wani ba ba a so sau ya tsuntsuke ya kasance ya yi mutum ya takura da yawa kamar yadda na faɗa kaga wani lokacin ma ka faɗa sa ta ɗan karkace haka ba daidai bane kamar da ɗaya ɓangaren ko ba a so kuma a faɗaɗa shi da yawa a buɗe ta yadda idan aka ɗago daga ruku za ga wajen kuma yayi me an samu wani space wanda mutum ɗaya ma zai yi tsayawa wanda a lokacin da mutum ya zo shi ya cinye wannan son kaman kamun a tafi ruku saboda haka babban abin da za mu faɗa shine ƴan kwasu ji tsoron Allah idan ka zo sallah ka sani ibada kake ba za ka yi ne yadda kake bukata ba za ka yi ne yadda aka ce kai Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya masa sallah kuma ya ce ga yadda za a yi komai a cikin sallah na babu abin da ba a koya ba komai da kaga ana yi komai annabi ne koyar da shi sabai sun nakalto mana kuma sun koyar da mu alhamdulillah gashi nan mu yanzu muna dosana daga hasken abin da suka koyar da mu saboda haka ban abin da yake kanmu shine ka kokari kai koyi da wancan abin nasu wannan abin da ake da Allah tunda an ce ana yi a wannan masallacin da yawa da Allah sai a gyara daga yanzu a daina fara da kafa da yawa ya kasance kowa ya tsaya gwargwado yadda ba zai takura wani ba ba zai takura kansa ba sannan abu na biyu shine mun yi bayani idan mutum ya tsaya kafarsa abin da ake bukata ta kalla alkibala kada ta yi haka ina fata an fahimta wasu ga haka kafafun mutum ta karkace ba daidai bane dan ya danka babba ya kasance al'ibla yake kallo gaba daya shine abin da ake bukata amma karkacewar dan ya danka ya kas- shi ma kamar karkacewar al'ibla ne shi sa Imam al-Bukhari babu ya kulla guda akan mutum ya fuskanci al'ibla gaba daya da jikinsa abin da ake nufi da jiki gaba ɗayanka da fuskarka da ɗan yatsunka da komai naka al'ibla zai kalla amma kai ka kalla al'ibla amma kuma ɗan yatsunka ya karkace ya haka ya kalli ɗaya ya kalli ina kudu ɗaya ya kalli arewa ba daidai bane shi ma wannan yan Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh